بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا حلمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فالتطافي بنظرة تأتي لنا من زفري حرف الياء
نعم أسأل بجاه المصطفى عن رزق السقيا فهو كريم من أتاه ينال البغيان بكسر مدى آياته وكتابه كفى من الآيات إذ هذا الكيان بيك سقاني وأحمد قرقصا سكرت بلا سويات مدى الدنيا سقى الله عرضا بالحقيق وسلعه مقر حبيب الله سقي لا سقيا عليه صلاة الله ثم سلامه بعموت نفسه والفؤاد بها عليه صلاة الله ثم سلامه وأكون بها غلب ماتك man a tawu wanda duk ya je masa yana lububu ya yana samun abun nemansa da burinsa ya rasulallahi ga mu muna wajenka
bakar sarmadan ayatuhu ayoyin manzan Allah ta wanzu sarmadan tutur wa kitabuhu littafinsa mai tsarki alkur'ani shi ma ya wanzu tutur kafana min al-ayati ya ishe mu na daga ayoyin manzon Allah mana abubuwan ban mamakai nasa izda hazahal gayya yayin da ya nisantar da barna daga baronu ya isa aya na'am bi karsafani hubbu ahmada ce bihi da shi ne wato ainihin ainihin wato ya shayar da ni Hubbu Ahmada karkafan.
ya shayar da ni soyayyar nan na Ahmadu karkafan tsohuwar giya da daddiya jikakkiya tsamammiya ya shayar da ni na sha na sha na bugu na'am sakirtu sakirtu sai na yi maye kala asbu hayati babu ina watsakewa matuƙar rayuwata madad dunya matuƙar duniya ba na watsakewa ina nan a buge cikin karkafu ita karkafu suna ne daga nau'o'in tsame na giya ta fi duk duk giyar da ka sani ta ta- ta bugarwa ta jiku tsohuwa ta shekara jikakkiya haɗaɗɗiya ita ake cewa karɓafu wacce idan ma kana zaune da za a buɗe faifai ta bugo ka in sai ka bugu to mu ta soyayyar manzon Allah Allah ya shayar da mu ita ya ƙara shayar da mu Na- saqallahu ardan Ubangiji Allah nake roƙo ya shayar da ƙasa bila da haqiqi take a aƙiƙo Wa sal'ihi.
madina da sal'u wa sal'ihi da sal'unsa
maqarri in habibillahi baka san sal'un nan ba da ko aƙiƙu matabbaci ne na masoyan Allah shi ne madina
saqayan shayarwa la saqaya la a gare ta saƙayan da kuma wani shayarwan Allah duka ya shayar da madina
alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa biha mautu nafsi da ita wannan salatin ne mutuwan nan na raina ya tabbata cikin mazala wal fa'adu biha yahya rayuwa ta tabbata gare ta albarkacin salatin mu ga mazala alayhi nafsu al'amaratu biso matat salatin mu da annabi da soyayya to zuciya mai umarni da sharri an kashe ta babu ita amma zuciya fu'adu mai aikin alkhairi wacce ake shauƙin a ciki ake harkar to rayuwa ta tabbata gare ta biha da albarkacin wannan salatin kuma sannan mutum ke so zuciyarsa ta saiti ga Allah a bar shiririta ko mutum yana aikata wasu abubuwa marasa kyau to wannan ake karantawa alaihi salatu lillahi summa salamu biha nafsu biha mautu nafsi wal fu'adu biha yahya ko wani yaro ne da kai ko wani wanne yake wani abin da ba a so ne ana iya ana ana ta istimalin ta a umarci mutum ya dinga karanta gwargwadon adadin da zai iya ko dogarbin sallah sha ɗaya ko bakwai sannan a samu ana tofawa wutiri a ruwa ana sha kasan za ka samu wasu sun ƙi ban allah wani sai shaye-shaye ko wani ma sai ko ko mijinki ne mata yanzu suna tare nan maza gidan mata wani ya tafi gidan mata iskanci ya ki sauraron gidan to maza a dinga tofa a ruwa ana bashi yana sha inda za a tofa adadin wutiri yaro ne babba ne wanda duk yadda zanta kuma ko lafiya ka kalo baka da wata matsala za ka iya tofa kana sha domin allah ya taimake ka ya danne maka sharrin nausu kuma ka samu taimakon Allah zuciyarka ta rayu da ambatan Allah da ibada da da'ar Allah da manzon Allah ana iya lizumta haka alayhi salatu lahi summa salamu biha mutu nafsi wal fuadu biha ya haya alayhi salatu lahi a tofa a sha ko da dama lafiyar da kalau ne man a daga samun kusanci da Allah yara kuma bayan aikin musu addu'a a kuma kula da tofawa wannan a dinga gaya musu su rike su dinga yi Allah ka ba mu dace آمين عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa أقوم بها حلو الممات ina kasancewa mai daɗin mutuwa albarkacin salatin mu ga manzo Allah كذا المحيا sannan ina kasancewa mai daɗin rayuwa albarkacin wannan salatin namu ga manzo Allah عليه صلاة salatin الله Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه.
sannan gaisuwarsa بها أرتقي دهري da ita ne nake ɗaukaka matuƙar zamani na إلى ذروة العليا ya zuwa tsohuwar daraja ta ɗaukaka Eh, ina ta ɗaukaka ina ta samun taraki na'am عليه صلاة الله lakin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم sannan سلامه gaisuwarsa بها أبدا ألقى بها أبدا لقيا biya da ita ne nake gamuwa da manzon Allah للعبد بالمصطفى اللقيا ya da ita ne gamuwa take tabbata da Bil lafiya abdi, gabawa bil Ibrahim Mustafa.
da abin da abin zaben Allah gamuwa da Annabi Muhammadu take tabbata take samuwa ga wannan bawa Shehu mu Ibrahim biha da albarkacin wannan salatu kalan ba ku da yawa شيخ
eh ana yi shi ma ana ganin annabi to ba sha ɗaya to ba sha ɗaya kwanta insha Allah ba za a yi shigo da ba an gane نعم شيخ na'am عليه صلاة الله Allah ya tabbata da manzo Allah ثم sannan سلامه gaisuwarsa تداركني فضلا tudariku ni salatin nan tana riskar da ni ma fata ni abin da ya tsere min sa'ayin Sa'ayan.
na aiki faralin dan farala ta ubangiji ta'ala
عليه مع الآل الكرام Salati tabbata gare shi tare da alayensa masu girma da وصحبه sahabbansa مدى كوننا بالمصطفى mutukar kasancewar mu nurzuku su buya ana arzuta mana shayarwa bil mustafa da abin zaben Allah da albarkacin annabi ana ba mu shayarwa to Allah mutukar ana haka dan annabi Allah ya ci salati da salami gare shi da alayansa da sahabbansa
حرف اللام الألف تهيت بحمد الله دا هدينا ولم أت إذ غير الرسول سبيلا ولم أرج مهلوكا سواه فعله إذا ما جفا جفي يكون خليلا فإني ما لله عيد وخادم ولست أرى غير الحبيب جميلا وما لي إذا ما هل عدو سواه فذل رسول الله كان ذليلا أنادي يا دار الأمين فإنني عليك سمعي وجدت فتيلا فقد سد فقري واغترابي وذلتي وألفس والهادي الكريم بهيلا فكن لي في العالين كن لي بغيبتي وكن وذري إني أراك جليلا فإن لم تدارك في شؤوني بعلفة فعاش كمالي من سواك وكيلا فأنزل علينا ذيل ستر وإلفة وأز إلينا من أداك سبيلا عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام أدولا حرف لام العلم حرف اللام ألفي تهيت بحمد الله يست خليلا شيخ يشي نادي جب دادي طه shine da na samu rikon manzon Allah shine badadi na بحمد الله ina mai godiya ga Allah ولم أتهيت wakilan babu ina rikon wani wakili a gare ni cikin kowane lamari na سبيلا ولم أتهيت غير wani رسولي manzo Mm.
sabilan tafarki ولم أرجو مخلوقا ban سواه zama na kaunar wani abokin halitta ba wani manzon Allah فعله hakika cewa tabbas shi إذا ما جفا جاف Zan Allah idan mai jafa'i ya jafa'i gare ni يكون خليلا annabi yana wato kasancewa ba daɗi gare ni ko ko don jin daɗi na da manzon Allah da samun abin nema na duka idan mai jafa'i ma ya min jafa'i shi mai jafa'i sai in ga ya zama ma abokina ba komai ko ko in mai jafa'i ya min jafa'i ya ƙi ni ya yanke da ni annabi sai ya zama shi ne ba daɗi na kowanne kai yayi ya tabi da kilal waje haini na'am فإني مع الإلات حب Hakika ni aibun masoyi ne zaman Allah mal allati tare da illoli da suke tare da ni وخادم kuma ni khadimin manzon Allah ne ولست أرى غير الحبيب جميلا ban zama ina ganin jamilan wani mai kyau ba ko wani kyakkyawa gairar rasul wani wani masoyi annabi Muhammadu وما لي ba mhm.
إذا ما هل خطب سواه babu wani annaba gare ni idan ma Allah haɗabun ai idan Allah haɗabun idan manyan musibu suka sauka ma za'ida ce فذل رسول الله yau ya ce kaga inuwa ta manzon Allah كان ذليلا ta kasance ta tabbata ita ce inuwa mai inuwantar da bayi أناديه ina kirayensa يا ina دها cewa ya ɗa الأمين ya aminu فإنني Hakika ni in yas أليف أسم ma'abocin bakin ciki ne da bacin rai ina cikin damuwa ما إن وجدت فتيلا babu ina samun fatilan dare da misalin dan kwayan bawan bayan dabino na gurin kowa babu shi ba na samu ba na samu ko da kama kwayan bayan bawan dabino
فقد شد فقري hakika wato ainihin tal- talauci na wada bukata na ya tsananta da واغترابي bakunci na da وذلتي kuma wato kaskanci nawa duka ya tsananta ya, ya, ya yawaita
وألفيس والهادي Wa الكريم ulfi ana samu na wa ulfi ana samu سوى الهادي wani- wani الكريم mai بهيلا shigar da bayi ka- mai girma bahilan marowashi ne kowa ye فكن لي في الأهالينا duk da halin da nake ciki da talaucin da nake ciki amma wani manzon Allah kowane ne ina gamuwa da shi marowaci ne don bai da abin da zai bani abin da muke karba da abin da muke so sai gurin manzon Allah baiwa sai annabi Muhammadu na فكن لي في الأهالينا Shehu ya ce, Ya Rasulallah, zama mai taimako gare ni cikin ahalina.
كن لي Zama بغيبتي mai taimako gare ni a gaibata a iyalaina in ba na nan na tafiya.
وكن وزري Zama mai taimako gare ni, Ya Rasulallah, ko da yaushe.
إني أراك Hakika جليلا ni ina ganin ka kai ya Rasulallah jalilan mai girma ne da karamci sallallahu alaihi wa sallama.
فإن لم تدارك في شؤوني fatin فتني in baka riskar da tausasawa ba cikin sha'anoni na ya rasulallahi فحاشاك mali wakilan babu wakili gare ne in baka tausasa ba a lamari na in zama komai normal to ba ni ba ba ni da wani wakili من ban, سواك ban da wata madafa ha shaka ya nisanta daga gare ka ka ki tausasawa a gare ni Hmm.
fa asbil alaina zaila sitrin goge zannan na fitira akan mu wa idfatin da tausasawa wa asdil ilaina wa asbit ka zuro zuwa gare mu min hadaka jazila ka zubo jazilan babbaɓin baiwa min haɗaka daga baya-bayan ka ya rasulallahi alaika salatullahi Salatin Allah ya tabbata gare ka summa sannan salamuhu gaisuwarsa ma'al ali tare da alayensa wasahabil da kirami sahabbai masu girma udula adalai baki ɗayan su radiyallahu anhum harful alif maksur na'am الآي دلا بالمنق الذي هوى جوار الذي تهوى وسر بمن تهوى حبيبي رسول الله يا أحمد سيدي مقفى منه وفي الرسل مصطفى نبي من المولى وآدم دينته وماء فلا يلفى لأبد من شروى فتيب عليه إذ توسل بأبيه بي خير الخلق ياسين مرتضى فماذا لعال الحق ذلك ناجوهم أبو بشر نقب دريكته المثلى ألا يا رسول الله فارفع شكايتي لمولاك أنت الكرم غيرك يرتجى فإني فقير ضاري عند بابك العظيم وأرجو الفيض والفل والجدال وما أنا منكم راضيا بسواكم فكن لي يا محمود كن لي منتقى وهب لي مقاما قد تقاصر دونه وكابر أقلع بالفول من الورى بلا سبب مني معافى ومصطفى مباركا اسم متدين ذوي جناه مسنا للأداء شار وجوه وما مدى أفعال كريما على الأداء بجاه رسول الله يا أحمد أسيه وفاتي أغلاك الولا لمن اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا على كل مبتلى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى خديما للأمين ومهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل وصحب الكرام ذوي العلا salli ala سيدنا محمد الفاتح لما خلق والعاجم لما سبق ناصر العاجم لا ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والبلاء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الألف المكسورة harafin alifi maqsur shewa yace ألا na'am Hai.
saurara hayye dallan bil ya kai munaqa abokin magana ta hanyar ɗallan ka gaisa da kufai bil munaka a guri da ake ce masa munaka allazi hawa jiwara allazi tahawa in ka ta wata hanyar badar ka shige rabi ga babu wani waje kuma sai sai sai munaka har yi ɗallan bil munaka Mm, ka shigo nan ne nan ne wani ɗan ƙauye ne daga nan sai shiga madina yanzu ma ya zama kufai ba kowa duk sun tashi eh, duk sun shigo cikin madina kuma kuma abun mamaki gidajen yana nan kowa kufai ɗin ne da farinjin su da cibin su da yake kasan kasa ta wadata komai ana nan sumul duk komai da komai ba abin da aka ɗauke haka za ka ga da kai ne muka yi ga wani ko Mm, mun je mm, mun je muna ka sai da ku shiga ga su nan kayan su duka su har da direban ma da ya kai ma ai ɗan har gidansu ya kai mu to daga nan in ka fito muna ka haka shigo madina ba wani gari ko wani ƙauye kawai sai sai shiga madina to saboda tsananin soyayya gausi yake gaya wa ɗan uwan abokin maganarsa shine hankalinsa da ruhinsa cewa ya je nan ya gaima da wannan ƙauyen har ya ɗallan bilmunaka saboda me za a gaishe da wannan guri shehu shine allazi ya hawa jiwaran lazi tahawa.
wannan gurin ƙauyen nan shine ya tare makotaka da wajen mazaunin wannan da kake so shine annabi muhammadu wasarih biman tahawa Kuka je nan gurin bayyanar da wanda kake so shine abin son mu annabi Muhammadu.
habibi rasulullahi masoyina manzon Allah ahmadu mai suna Ahmadu Sayyidi.
shugabana muqaffan abun bi aminun amintacce wawa fil rusul Wawa mustafa Mustapha shi abun zaɓi ne fi rusul cikin manzannin Allah nabiyyun min al maula shi annabi ne daga ubangiji Allah wa adamu tun a dinatun lokacin annabi Adamu yana laka wa ma'un da ruwa fala yulfa min li Sharwa.
ahmad fala yulfa sharwa babu ana samun li ahmada fala yulfa Min babu ana sharwa.
samun min sharwa wani mai yin tamkali Ahmad ga annabi Ahmadu tun a wannan lokaci fatiba alaihi an karɓi tuba ga annabi Adamu istawassala bil habibi yayin da ya tawassuli da masoyi shine annabi muhammadu an karɓi tuban adamu yayin da ya tawassuli da masoyin allah shine annabi muhammadu hibiya masoyina khairul khalqi yayyan talikai yasinu shine yasinu murtada shine murtada abin yardar allah yardajje na allah yardajjen bayan allah annabi muhammad annabi adamu an karɓi tubansa hadisin nan ko hadisin la maqtarafa al-adamu al-khadi'a hadisin abi huraira ya yi kuka ya yi kuka amma da allah ya so ya cusa masa ya tawassuli da ambaton sunan manzo allah ya ce allah allah ka gafarta min dan albarkacin mafi soyuwar bayi a wajenka shine annabinka muhammad Allah ko kula Adamu bayi amma ranar sai Allah ya ce da Adamu a Adamu ya kai ka san shi tun ban fitar da halittarsa ba ma ka gani sai ce a lokacin da ka halice ni da ƙudurarka ka busa min ruhi daga ruhinka ina buɗe maganai na sai na gani a rubuce a jikin ginshiƙan al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya ce sai na tabbatar da cewa muhammadun rasulullah nan tun da ka raba sunanka da nasa lallai shi ne mafi soyuwar halitta ka kaba a wajenka sai Allah ce sadakta ya adamu ka yi gaskiya walau lahu lama khalaqatuka fa inni kad gafartu laka ba dan shi ba ma da ban halice ka ba je kana gafarta maka shikenan sai sai farmoshi sai ɗagawa sai girma to shine shehu yake faɗin wannan hadisin yake nufi na ainihin yafiyar Allah ga annabi Adamu da ya tosili da manzon Allah Hmm.
fama zala ahlul haqqi ahalin gaskiya ba su gushe ba zalika nahjuhum wancanan ka tawassuli shine tafarkin su yadda kuka ji annabi adamu ya tawassuli da annabi Allah ya yafe masa to mutanen gaskiya yin tawassuli da annabi Muhammadu shine tafarkin su Yawwa, duk wanda ka ji shi yana tawassuli Allah dan annabi Allah ka yi min an- dan an to ahlul haƙi kenan saɓanin kuma haka shine ba sa tawassuli mutum sai ya zauna gidigai ba ta wasiri to me za ka yi kuma me za ka ce Allah ya baka in ba kai ta wasiri Allah don annabu ba an kai an ce ma yi addu'ar kai roƙi abin da kake son to me za ka ce Allah ba ni ai ba tsari sai dai ka haɗa da annabi Muhammadu kai ma za ka ji cewar i ka yi roƙon kuma kana tabbatar da cewar eh an baka amma bawa bai ce annabi ba kuma ya ce Allah yi masa to Allah me zai ma me zai baka sai ka hada da annabi Muhammad saboda haka a kowane zamani da kowane lokaci ahalin gaskiya ahalin kirki mutanen Allah ahalin da'ar Allah da da'ar manzon Allah su ne suke yin tawassuli da annabi Muhammadu zuwa ga Allah Ha. in aka yanka jona ta wasuli ba kyau mene ne kan ma ka kula shi kai kana cikin ahalul haƙi kana kuma neman ahalul haƙi ne na abu basharin naqfu dariqatahu shehu ya ce uban mutane adamu musa in yanzu muna kwaikwayo da ainihin tafarkinsa almusla wanne yake mafi kyau na kwarai shine yin tawassuli da manzo Allah ala نعم يا رسول الله.
يا من manzon Allah farfa shi kayaki da tawassulin shehu nan mu ma da namu she wato ɗaukaka ƙara na ya maulaka zuwa ubangijinka Allah an talƙarmu kai ne sadauki khairuka yurtaja alkhairunka shine ake ƙaunar samu ya rasulallahi fa inni faqirun hakika ne mabukaci ne ga Allah dari'un inda babikal azimi Kaskantacce mai kaskantar da kai ga kofarka mai girma
wa arjul faida ina ƙaunar samun faili wal fadla ina ƙaunar samun falala Allah ta kofarka ya rasulallahi wal jada ina ƙaunar samun baiwa ta halararka duka kaga ta wasu din kenan ba a samu ba duka shehu Allah ya ba shi da ita wasu limu ma Allah ka ba mu na'am wa ma ana minkum radiyan bi siwakum kuma ana minkum rafiyan ni ban zamanto ina mai yarda da wani ku ba minkum kuma ga ku ku ne kawai abin yarda ta
fa kulliya ya mahmudu zama mai taimako gare ni ya abin yabon Allah abin yabon bayan Allah kulliya muntaqa zama mai taimako gare ni ya abin zaɓin Allah annabi Muhammadu wa habli maqaman ya ce ma za su ci kaji wai taimake su to ai taimakon Allah ne da a wajen manzon Allah Allah ne mai yi amma ta hannun annabi Muhammad na wa habli maqaman ka bani mukami ya rasulallahi qad taqasara dunahu akabiru aqdabil fuhuli da manya-manyan gudubai bujimaye Min alwara.
ta da kai ta kasar suka takaita
Dunahu.
dunahu koma bayansa kusa da wannan mukamin ma manyan gudubai suka kasa kaiwa ni ka bani wancan babban in kai can sama wannan na kusa-kusan manyan guduban halitta ba su iya kaiwa ba saboda albarkacin manzo Allah na bila sababin minni ka bani ya rasulallahi ba tare da wani sababi ko wani sharadi ba daga gare ni mu'afan abin bawa lafiya wa mustafan abin zaɓi mubaraka naslin na abin wasa wa albarka ya'ya Mautadina.
shiryayyu zawigina ma'abota wadata don wani mukamin idan aka kai shi a wulaya to sai dai mutum ya karba ya samu promotion wajen Allah amma zai zama abin ki mutane su tsane shi ko ina yi ba za a zaɓe shi ba to wannan mukamin ba mu ƙi shi ba ka ba mu shi amma zama mustaban abin zaɓi abin so cikin halittar Allah kuma wani mukamin in aka kai shi ba lafiya in dai mai waliye suka kai kan wani mukami to ba su ba lafiya har a koma ga Allah shehu ya ce wannan mukamin na rashin lafiya nan ina so ka bani shi ya rasulullahi amma ni mu'afa daren dam bani shi wani mukamin kuma a wulaya idan mutum waliyi ya kai shi to shi da Allah sun shirya ba matsala komai amma za ka gaji 'ya'yan sun wargaje sun zama ba shiryayyu ba kaga dan waliyi yana can yana ina zancen duk abin da ya shafi harkar gidansu da alheri da albarka da mai baya sha'awa baya so shi kuma uban ga ya can sama wannan wani mukami ne da su sun san shi in mutum ya kai shi to sai abin da Allah ya yi da yaya ce shehu ya ce wannan mukamin ya rasulallah ina son saka bani amma yayana su zama masu albarka shiryayyu mubaraka nasle abin bawa albarka yaya kar a bani mukamin yara su birkice duk shehu an bashi kuma an bashi komai bayan ma an ba su albarka sun zama shiryayyu muktadina zawi gina ma'abota shehu abubuwa ya kaga ya yi shehu to Allah kawar saboda kadarin manzon Allah ba wani abu ake so shehu yake so ka gane ba abin da ba a yi ma Allah yana yi dan annabi Eh, Allah kai mana Amin.
na na'am masunan anil a'adai zama abin tsarewa daga barin sharrin nan na makiya sannan duk wani jifan mai jifan duk wani sharrin mai sharri ya tai ban ma san yanayi ba an ce wai wai wai wai hararar makaho a duhu wai mutum don ya hararar makaho ko a haske ne ya san ka ne aha to a duhu wani maka- wani makaho kake jin haushi yana gefe sai da aka ɗauke wuta na sannan ka fara dasa min harara ya san ka ne a to jiban sharri wajen manya kenan Eh, na shadu juhum kuma idanuwarsa ta sha makance wa mahmuda ya af'alin zama abin yaban ayyuka Kariman.
abubuwan ayyukan mu in zama a mahmud a wajen Allah da manzansa ayyuka na ababen yabawa a wajen halittar Allah ababen yabawa ya bai yaba aikin shehu ba babu saboda ayyukan nasa kakawan ka duba hidimar annabi muhammadu ce in dai annabi kake so ka yarda da annabi rasulullahi ne to ayyukan shehu duka ababen yabawa ne dan babu wani abin da shehu ya yi ko ya yi ko ya gabatar ko ya bar mana ba hidimar annabi ba na'am kariman alal ada in zama kariman mai girma da karamci a bisa baiwa bijayi rasulillahi Allah ka yi mana haka albarkacin manzo Allah Ahmada.
ya yi mai suna Ahmadu nasiri mai taimako na wa fatiha a galalkil wila mai bude wato kulle-kullen nan na jibincin wilaya liman ga ihtada wannan da hakika ya shiryu alayhi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo summa Allah salamuhu sannan gaisuwarsa salatan turaqina Salatin da take hawawar da mu ala kulli mu'tala bisa dukkanin wani mai ɗaukaka
alayhi salatin salatullahi Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa abqa hadiman ina wanzuwa halin kasancewa ta hadimin manzon Allah har abada albarkacin salatin mu ga manzo Allah lil amin ga amintacce Wa muhtaza.
ina mai tare rabauta da samun barala na habaran manzo Allah alayhi salatin salatullahi Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa Ma'al ali.
tare da alayensa wa sahabil kirani da kirami sahabbai masu girma zawil ula ma'abota ɗaukaka radiyallahu anhu
وثالثها سلوة الشجون في مدح نبي المأمون صلى الله عليه وسلم diwanin shehu na uku a cikin dawawi na sit shine diwanin sun ce bakan ciki Eh, salwatu shijun sun ce da kwashe da zare bakan ciki fi madahi نبي المأمون نبينا المامون أشين يبان النبم وليك المامون أبو بور كومم لكومم أشكنسا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم شيخ حرف ويتي الهمزة نعم إرعايا لدى المعيق بين هباعي قبول وتدهيري ورفع قداعي ويثبتني في الخادمين هزيهم ويقبل عمده ليوم لقائي ويقطع عني البين بالوزن دائما قد على المسك كل حشاي أعمد يا خير الأنام نبينا فمنك تلا رسال كل إباي وفي كل أيم إبايك نعمة فأقل إبراهيم سيب عباي فكير غريب شاعر خادم لكم مهب لقال له بكل جفاي عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وآل أباي نعم قراية لدى الماهي Shehu ya ce garan baƙi na nan ga mai share kafirci annabi Muhammadu قبيل حبال Tubarar Kubaila Ibai tun gabanin wato baye-baye ne da zimin yake mun garar to garar wacce ce garar bako a kawo masa wannan a kawo masa wannan kaga bako kuma kaga mai magara haka kuma zai tafi sai kuma a yi masa hidima to ni ga annabi garar tawa ubaila hiba'i tun gabanin wato ya min baiwar to garatawa menene qabuli karbata yake yi wa tathiri ya tsarkake ni ya mai da ni ta tas tas wa raf'u gida'i ya ɗauke min rufai in ta ganin Allah da manzon sannan sannan a kawo mun abin cin sannan an gama kuma a bani shehu annabi Muhammad kaga wannan gara ta sha bamban da gara kowane baƙi da wajen da ake saukar baƙi na'am wa yusbituni fil khadimina daga cikin abin da yake min baiwa kuma da shi yana tabbatar da ni cikin wato hadimansa a Hazi.
cikin hadiman nasa kuma haziyahum ni ne mafi samun rabau- rabauta nasa duk wani hadiminsa na fi kowane hadimin annabi samun rabo a hadarar manzon Allah haziyuhum ni ne mafi rabauta su wa yaqbalu amdahi yana kuma karɓar yabanni na duka ya karɓe su li yawmi bai liqa'i gushe ba annabi yana ta karɓar yabanni na har zuwa ranar gamuwanmu da Allah wa yaqda'u anil baina yana yanke kuma ainihin nisa tsakanina da shi bil wasli da da'iman saduwa da shi da'iman tutur
qad ista'alat kullu hashayi haƙiƙa dukkanin kayan ciki na ishta'alat taru da wutar soyayya ga manzo Allah Da shauƙi.
da sababin shauƙin manzo Allah a ahmadu ya Ahmadu nake ta kira ya khairal anami ya biyayyen talikai nabiyana ya annabin mu faminka atal arsala daga kullu gare ka jibai ne kullu ibai dukkanin baye baye atal arsala ya je wa manzannin Allah dukkanin su duk wani baiwa da manzo ya samu daga manzannin Allah min ka daga gare ka ne
wa fi kulli hayyin Gaddin hakika ya rasulallahi kai min hiba'ika ni'matun ni'ima daga baiwarka ne cikin dukkanin wani dangi da dukkanin wani yare ko wani kabila duk wata ni'imar da take cikin su min hiba'ika daga baiwarka ne ya rasulullahi fa azilli ibrahima sai ba da'i ka ka kaurara ka kwararo ga ibrahimu masa kan wa mu mamakon nan na wato baya bayan ka
faqirun shi ibrahimu faƙirun mabukaci ne zuwa ga allah garibun bako sha'irun mawaki duk fa muta'alliqun bi lakum ne fa
khadimun lakum hadimi lakum gare ku fadirun lakum hadimun lakum ya rasulullah ibrahim sha'irun lakum garibun lakum dana ku ne
muhibbun kuma masoyi ne dai lakum gare ku lakalil hubbi kullu jafa'i masoyi ne da laƙa da ya gamu da kulla jafa'i dukkanin jafa'i daga ahalin jafa'i yan hasada lil hubbi sababin soyayya ku alayka salatu salatin llahi Allah ya tabbata gare ka summa sannan salamuhu gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin sahabbai wa ahli abai da ahalin bargo su ne ahalin baiti harful bayi harafin ba
دعابي شوكه للامين واضرب فما شاكني جيد بذي الشيب تلعب تيكنت ان الله كان ولم يزل وانك محبوب لديه مقرب وانك هاد للخلائق مرشد وانك هاد للاله محبب وأنك للأكوان نور ورحمة وإني ملاذي والمهيمن مذنب عليه صلاة الله ثم سلامه سلام لدى غير الخلائق مضرب عليه مع الأهل الكرام وسابه صلاة وتسليم من المسك أطيب
na'am رحابي شوقي للأمين sai ya ce shauƙi shauƙi na ga amintaccen Allah annabi Muhammadu ɗahabiya ya tishe da ni ya nike ni na zama luƙi ba ni wa a ɗarabu Babu.
sai ga shi ina farin ciki da karsashi da nishaɗi shine ɗargo
وما شاقني جيد gidun kyawawan mataye masu kyan wuya da idanuwa farare تلعب abu da take wasa Bibi shaibi.
da mabota furfura ما شاقني bai bai- bai- bai- bai gaccar da ni ba wasan nasu amarya sabuwa ga na na tsufa bai ji zarta bai bai rantar da ni ba annabi muhammad wannan wani waje ne na wani misali ne wanda in ka za ka ga mai wuya tun ya samu shekaru ya tsufa furfura ta yi yawa an lankwasa an gaji sai aka kama sabuwa amarya budurwa ma'abociya shanoni kaga take zai dawo yaro fa wata kewa zai garo saboda ful garan bawa za a yi masa caji to wannan da dattijai dama da yawa da sun samu irin wannan za ka ga gaba ɗaya sun juya shauki haka al'ada ta kowane ƙabila haka ake yoho ya samu tsufa dama za ka ga yan su uwar gida suna da hankali ce ai mu dai mun ko anan na iya ta mace kai alhaji dai sai dai a samu sa'idu ga tsufa ga amarya to sai ka ga tana shau suna shaukantar da dattijo irin wannan amarin shi ne ce ni gido yan mata kyawawa masu kyan fuska da dogon waya ga ƙuruciya tal'abu da take wasa da ma'abocin furfura yanzu zai ka ga dattijo yana koma yaro fatarsa tana caccanjawa ba don kan faɗo ta magana ya shi na masu yan faɗa ƙara lafiya sai shi sa abin ko shi na ake so in shekaru suka ɗan ƙaru aka samu farfara jiki ya ɗanyi rauni sai a samu wata sabuwa budurwa sai ka ga miƙe an naɗa wannan sai haka abin yake a sai dan muna na iya ne ba fiye haka a gani a ga zana jan ya ta zuwa ka zuwa shi kenan sai ku afka tare
ladikan hajiya wallahi inda na na rashin lafiya ya wuf da kai shi kenan kasusuwa sun yi rauni amma manya za ka ga haka suke ba sa sun kanci lahakawar isa to shi wannan kasan da duk datti da tsoho da ya samu irin wannan na ima yanzu nan zai sai lallabawa da yanzu za ka fara jin uwar gida wacce aka rayu da ita aka tsufa ake komai da ita in ya ji mata ɗaga magana da yawa a waje da amarya me kike ce mata me kike mata za ku ga an shiga hali ya ce to ni irin wannan matan shebran ya ce bai fi su bai gantar da ni ba annabi muhammadu kawai na ta yakantu annallaha na sakankance na yi imani hakika ubangiji allah kana ya tabbata walam yazal ba bai bushe ba kuma yana tabbatacce wa annaka mahabubun na ladai yi imani na- na yaƙini cewa kai ya rasulallahi abin so ne wajen Allah muqarrabu abin kusantawa ga mazara Allah ta'ala wa annaka hadin lil Yaki khalaiqi hakika ya rasulallahi kai mai shiryatarwa ne ga halittu murshidun mai shiryatar da su dai wa annaka hadin lil ilahi ya rasulallah kai mai shiryatar da bayi ne izuwa Allah muhabbabu abun so ga Allah abun so wurin bayan Allah wa annaka nurun lil akawani ya ya rasulallah kai haske ne ga kasantattu wa rahmatun kuma kai rahama ne na halittar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
wa inni malazi hakika ni mafakata wal muhaimini muznibu mabakata annabi muhammadu ne ni kuwa inni musulibun hakika ni mai zunubi ne wal muhaimini na yi rantsuwa da ubangiji muhaimin ni mai zunubi ne mabakata kuma malazi annabi muhammadu ne kaga tawaro ne kuma tunda annabi ya zama shi ne mafaka ai zunubi ba zai tasiri ba na alayhi salatullahi salatin allah in tabbata da manzo allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa salamun lada khairil khala'iqi mudribu gaisuwa kuma zuwa fiyayyen halittar Allah mu mai sa karsashi da nishaɗi na farin ciki yi salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah min almiski yadda ya adiyabu zama mafi daɗin tashin ƙamshi daga turaren almiski alayhi tabbata zaman za Allah ma al'alil kirami tare da alaye masu girma Wa sahabihi.
da sahabbansa radiyallahu anhum harfu ta'i na'am رضا المنهمين ملل به نما نلت رضا وهودك في جميع الذي رمت ويزجر في عيني تلادي وداري فيه لدرك رضا الماء حياتي وإن مت فقولي لا تسوير مريك صادقا ودل لا تركي جميع الذي قلت فكلي مشغول بكل محمد ولما تيد غلا سواه وما نلت ولكن ارتفاع اثاره وفعاله يسير على الاعضاء من اجل ذا تبت عليه صلاة الله ثم سلامه بكثرة تسليمي على المصطفى فقت عليه مع الأهل الكرام وصحبه صلاة وتسليم بين به فزت na'am رضا المنهم لا مقلبي shehu ya ce yardar nan ta muhammadu munhamin na sallallahu madalabi shine abin nema na حينما نلت رضاه yayin da na samu yardar manzon Allah حوجت في jami'an الذي رمت hannuna ya tare ya samu ya rike duk abin da nake buri nake nema na samu in dai na samu yardar manzon Allah ya samu Allah mu maka ba mu آمين ويصغر في عيني تلادي tsohuwar dukiya nawa yana kaskanci a hannun a gare ni bai isa ba Mm, dukiyar da na tara tuntuni all the account ɗina miliyoyi da yawa barkatai ya sigaru yana yin kankanta ba na ganin sa da bai ma isa wa ɗarifi da dukiya ta kuma sabuwa لدرك رضا الماهي domin riskan nan na yardar abin mai share kafirci annabi muhammadu tsohuwar dukiya ta tsohon ajiya da ni a kawo tunawa da abin da da yake ciki in mika shi dan samu yardar annabi abu ma bai isa ba komai da komai duniya ina wani zan mika shi in samu yardar manzon Allah abin bai ma isa ba
حياتي mutukar rayuwa ta وإن مت kai ko da na mutu فقولي إلى تصوير مدحك صادقا zance na kuma in zuwa suranta yabanka da nake yi sadikan wannan gaskiya ne Eh, mai gaskiya ne duk baɗi na siffar ƙaunin ne shi zancen nawa sadikan mai gaskiya ne in zuwa suranta yabanka da nake faɗa ake jin kaza kaza gaskiya ne fa menene shehu جميع الذي قلت Abin- duk abin da na faɗa cikin yabanka da suranta yabanka دل على صدقي Bello ya shiryatar alasidiki a bisa wato ainihin gaskiya na magana ta cikin soyayyar annabi Muhammadu.
وكلي مشغول Dukkani na mashigulun abin shagaltarwa ne.
بكل محمد Dukkanin Muhammadu, duk Muhammadu na shagala da shi. Ta cikin na kasan Muhammadu faɗi ne da shi, Muhammadu girma ne da shi. To ni na shagala da kulliyati Muhammadu. kulliya muhammadiyya duka ta ko ina ni na shagala da manzon Allah Mm.
a shari'a ne annabi a haƙiƙa ne annabi muhammadu a ƙawalu annabi a hawalu a fa'alu duk annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم wajen siyaru da wajen sifatu a zahiriya walwa duk ta ina ka kullo dai inda cikin annabi mun ina nan Mm. a kulliya mashgulun بكل kullum muhammad na ولم أدعي خلا سواه ban rage wani ba daɗi ba wani maza Allah وما نلت ban ma same shi ba balle na raka misali nake ba mu da wani ba daɗi aboki da na raka ba manzon Allah to ban ma same shi ba babu shi ba daɗin ma babu ban same shi ba na ولا كيك اتفاء آثاره shehu ya ce sai dai hakika koyi da guraben nan na manzon Allah وفعاله da ayyukan sami irin yadda yake yi na sunoninsa mu yi riko da su a yi wannan da annabi yake wancan ma aikin annabi ne mu yi ga mu masoyansa to yin abubuwa na annabi muhammadu asirun alal mai a'da'i wuya ne da wahala a bisa gabai min ajli za tubtu saboda haka ne na tuba na koma ga Allah ba zan iya ba duka sai da duk wanda zai sunna ta annabi sai ya gwargwadon wacce zai iya amma aiki da koyi da annabi wajen bautar Allah da bin Allah da tsoron Allah da da ainihin iya iya hulɗa da bayan Allah kai sai dai kowa ya iya abin da zai iya shi sa ya ce ma na aitukum an hufan taho wa ma amartukum fatu min mastaɗa'atu mastaɗa'atu shi sa na da sunna ma wata tana saman da wata in suka haɗu sai ka zaɓi wace ce sai ka riga ka fara ka gwada ka gwada ka dai a zauna ba koyi da annabi ni dai na tuba ba zan iya ba duka ya rasu lallai don amma an kwai wuya a gaɓoɓi alayhi salatu llahi Salatin Allah ya tabbata zaman Allah.
summa Sannan salamuhu gaisuwarsa ni in ya Fukutu.
Na fifita, na ɗaukaka.
bi kasrati taslimi Da yawan gaisuwa ta.
Alal Mustapha.
A bisa abin zaɓin Allah.
salatun wa Salatin taslimun da taslimi na Allah.
alayhi Tabbata zaman Allah.
ma al Da al-kiram alayensa masu girma.
wa sahbihi Da sahabbansa.
fa inni hakika ni in ya Fustu.
fustu na rabauta bihi da sababin yabo na ga manzo Allah harfu ta'i fa hubbi thabitun soyayya na shehu yace tabbatacce ne li khairil khalqi gafiyayyen talikai Ahmada.
mai suna Ahmadu ala annani a bisa cewa dai ni cikin soyayyan manzon Allah da tabbatuwarsa yazidun yazidu dan kaisu ne Wa Sabitu.
sabitu dan hadimu ne Fihi.
cikin maza Allah manya-manyan masu kuɗi da sarauta honorable ɗin farko na madina kenan su ne ansaru wanda suka taru manzan Allah su suke faɗa a ji a madina da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo a fisar wayar anas ɗin nan ko ai kaga manzo da ya shigo aka zauna aka taru manya duk suka tare shi aka zauna shine suka tashi suka yi magana su su biyun nan suka ce ya rasulullahi Allah ya kawo ka ka shigo garinmu madina za mu tsaya tsayin daka mu ga mun tsare ka duk wani abin ki ba za mu bari ya same ka ba idan mun yi hakan muka tabbatar da tsayawa a kan lamarinka da kai me al- me sakamakon mu wajen Allah sai mu zo Allah ya ce jannatin ubangijinku kaga hidima kenan eh to shine shauki ne ya kai su ga haka to shine ya ce ni dan tsanin shauƙin annabi yazidu ne dan kai su ko sabitu ne dan haɗin mutanen madina an sara wannan eh shauƙin yana ya kai ga haka ana zama suma na'am famal husnu babu wani kyawu kakab duniya da lahira illa husnu wajhi muhammadin ce kyawun nan na fuskar annabi muhammadu yabitu yunaji rabbahu annabi muhammadu yana kwana yana yin asiri da ganawa da ubangijinsa da ibada wa huwa qanitu shi ko yana mai ibada ga ubangiji allah wa inni madal ayyami hakika ne in yi mutuƙar kwanuka shi'iri madihuhu waƙa na yaban manzon allah wa ne fikriya fihi dahara wa fikiriya tintintini na fi cikin maza Allah ne matuƙar zamani wa qatiya samitu lokaci na kuma yana mai gum gare ni sai abin da na ce wakatiya samtu all zamani na ya gum sai abin da na ce sannan kawai wakagigi wa gaga gausu yes kuma komai zan ce haka ake yi kuma tunda Allah ni ya bawa kuma akan annabi Muhammadu ne shi sa wani yana cewa ba haka ba za ka ga kauri ta yi kansa da tsinewa shine abin da mutane ba sa ganewa masu hasada idan Allah ya ce wani da kai muke yi ya bayyana to mu lallaba mu taru mu bayyana ta ya Allah mu so a yi da mu amma Allah ya saba ya ce wani ne wani ya zo ya ce bai iya ba a, ko kuma wani ya zo ya ce da shi zai yi rigima to wannan kan mutum zai sha wuya eh wala tarun ayyama Allah na shi ko wala tarun akasan alhazara alhazara wala tarun khazala min Allah na sirahu wannan Allah ya taimake shi ya girmama shi ya ce da shi yake yi to kar ka taɓa neman tozartar da shi ka ce ba da shi ba sai dai ba da kai ba sai ta sha'anin ba kai ka taɓa halara Allah ka gyara Allah ka ban mu da annabi wannan wakace samitin nan ya isa mutum ya gane cewa lallai Allah yana yi da bawa kawai shi kenan ba yadda wani zai yi kasan shehu ko mai faɗa ko yana mutsewar addini a afirka ma ai da tafiya shehu ma duk da ake wannan yamudin addinin da aƙidojin daban dai a zamanin kalma ɗaya tak a addini daga nan hamaka shehu ne ba mai ja balle kuma a shigo da'irar ɗariƙa kama ka ga yanzu sai addu'a yanzu an kama hanyar madina an rufe kenan kowane kabirin kai ne na kowane kabirin kai na da addinin haka a ɗariƙar haka a faiza haka ƙarshen ƙarshen ya mutsewar lamari kenan ba wani harshe ɗaya tak da zai ce ainan ainan abu sai Allah yanzu kowa kudurin gidansa ne dama kamar yadda ƙa'idar sufaye suke suka ƙaya kowane mutum ƙudurin almajiransa ne na gidansa tun da tasilima mai wuya Allah ka ba mu dace wakaci a lokaci na sabitun yana mai yin gungare ne ba ma lazza aishin in na ce gairin mabubi alaihim walabbal gaba ɗayan lokacin na na ce amin babu daɗi nan aishin rayuwa bai yi daɗi ba gare ni duna naile wisalihi koma bayan saduwa da manzon Allah fagar su hawal ma'i ce kaga dashe na soyayyar mahi annabi Muhammadu mai share kafirci Sabitun na bukal.
na bitu na bitu mai fito mai hu- mai fitowa ne bi kalbiya zuciya na ya fito da shan an dasa an amma ya yi karfi ya fito ya ya tsuru san manzon Allah
alaihi salatu layi Latin Allah ya tabbata ga manzon Allah summa sannan salamuhu gaisuwarsa litaqdala nal fawahitu tilka al fawahitu litukuba domin a biya Tilka alfawa'itu.
nan ka tseraru na daga ibadu da ba mu yi ba ko da ba su gyaru ba bil hubbi na soy dan so da soyayya biya da albarkacin maza Allah litukura lana bil hubbi tilka al da fawahitu albarkacin soyayya mu ga annabi a biya dukkanin abin da ya tsere mana ko wani ibada wata farilla ba mu yi ba ko mun yi ba ta yi daidai ba to Allah ka biya duk wannan ka gyara da albarkacin soyayya manzon Allah na'am alaihi salatu layi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa sahabin sahabbai hubbuhum soyayya su liya thabitu ثابت mai tabbatuwa ne liya gare ni radiyallahu anhum Alhamdulillah.
alhamdulillah Mara lafiya.